إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته dukkanin yabo da godiya sun da daga Allah ta'ala da sake da mu a daidai wannan lokaci a wannan masallaci da Usman bai alfa da gidan garin Nisa domin gabatar da karatun Alkur'ani mai girma wanda a yau muna sha shida ko sha shi daga wannan wata mai albarka wata ramadan hira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da ashirin da shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu a jiya mun shiga wannan sura mai albarka suratul furqan mun karanta aya ta farko mun yi bayani a kanta yau ma dai malam zai sake tashi akan aya ta farko domin alaƙa ta da aya ta biyu da ta uku wanda za mu karanta kai tsaye bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا
بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده البركة الله تعالى ويدا Allah da ya sauka da Al-Qur'ana littafin da yake rarrabe tsakankanin ƙarya da gaskiya shine Al-Qur'ani mai girma Allah ya saukar da shi ala abdihi gabawarci shi ne annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam liyakuna lil'alami na nabira domin annabi sallallahu Alaihi wasallam ya zama to mai gargadi ne ga talibai da wakiya abinda ake yanki da al'alami na kamar yadda muka fara jiya shi ne a fakarani al'insu wajen mutum da aljanji allazi na mulku samawati wal ard Allah shine yake da mulkin samai da kasai walam yattakhiz waladan Allah bai yi gida ba walam yakun lahu sharikun fil mulki Allah baya da abokin tarayya a cikin mulkin sa wa khalaqa kull shay'in Allah shi ya halice komai wa qaddarahu taqdira Allah ta'ala shi tsara komai daidai yadda ya kamata wa takhadhu min dunihi aliha kafirai sun riki wani abun bauta wanda ba Allah ba la yakhluquna shay'an wa anna abu bautan nasu basu halici komai ba kai a ƙarshe ma Allah ce wa hum yukhlaquna su ma abun bautan nasu halitta su akai wala yamlikuna li anfusihim darra guma kannan nasu basu isa su ture ma kansu cutarwa ba wala naf'an basu isa su amfana da su kansu komi ba wala yamlikuna mautan basu mallaki mutuwa ba wala hayatan basu mallaki rayuwa ba wala nushura sannan ko basu mallaki tayar da kowa daga cikin kabari ba bayan mutu Allah ta'ala bai ce allazi lahu mulku samawati wal ard Allah shi ne mai mulkin samai da ƙasa duk abin da yake cikin nashi ne gudanarwa ta shi ce sannan a gobe kiyama mutane za su tabbatar da cewa cikakken mulki na Allah ne duk wani mulki da adam yake da anan duniya Allah ta'ala ya ba shi aro ne sannan kuma yana da iyaka kuma yana da wani lokaci kai ya gudu shi sannan babu wani da Allah ta'ala ya ɗauki mulkin duniya ya ba shi gabaki ɗayanta ya kula da samanta da ƙasanta da mutumin mutanenta da aljanunta ko da a ce na tsawon minti biyar ne, ba wanda Allah ya taɓa yi wa wannan babu duk wanda aikin Allah ne duk wanda Allah ya ba ma mulki ya ba shi mulkin jama'ar garin shi ne ko jama'ar ƙasar shi ko jama'a unguwarsu ko na makwabta na wani lokaci da za a zo a tafi amma mulki na gaskiya na Allah ne ranar da za a zo a gobe kiyama Allah zai tattara mulkin kowa da komai ya rike domin kowa ya je wa Allah a matsayin ba Allah ya ce in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahman abda duk wanda yake sama da ƙasa zai je wa Allah a matsayin bawa da kan ahsabu wa adda adda wa kulluhum ati yawm al qiyamati farda kowa zai zo wa Allah a matsayin shi daya sai Allah ta'ala ya ce wa lam yattakhidh waladan Allah da yake ba Allah ba ya da Yahudu suna cewa Uzairu ɗan Allah ne, Kiristoci suna cewa Annabi Isa ɗan Allah ne, mushirkan maka suna cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata, dukkaninsu Allah ta'ala ya kore musu, Allah ta'ala ba ya da buƙatar ɗa, domin wanda yake buƙatar ɗa aƙalla yana da buƙatar abubuwa guda uku, yana da tawaya guda uku, duk wanda yake buƙatar ɗa yana da buƙatar wanda zai agaza mushi. Allah ta'ala bai da bukatar wanda duk wanda yake da bukatar da yana da bukatar wanda zai doke mai kewa ko ya ganshi kamar yadda yaro yake doke babba kewa in ya ganshi Allah bai da bukatar wanda duk wanda yake bukatar da yana da bukatar wa zai gaje shi shi kuma Allah ta'ala huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin shine na farkon da ba a cewa ga farkon Allah ko ba wanda ya sai da karshen Allah kenan Allah baya da Allah baya rasuwa ban tana bukaci wanda zai gaje shi shi ne Allah ta rance walam yattakhil walada walam yakul lahu shariku fil mulk Allah baya da abokin tarayya a cikin mulkin sa hatta da mala'iku da kuke gani wallahi ba wani abu da suke taya Allah duk abin da suke bauta ce suke yi domin su ƙara samun matsayi a wurin amma Allah ta'ala mulki shi bai tsaya kan mala'iku ba shi yasa idan ka zo kana karanta ayatul kursi duk kake cewa Allahu la ilaha illa hu sai ka tabi al-hayyu sai ka ce al-qayyum Allahu Allah la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai shi alhayyu mai rayayyen da yake da cikakkiyar rayuwa alƙayyum mai tsaye da al'amarin shi baya da buƙatar taimakon kowa Allah ta'ala baya da buƙatar taimakon kowa ya zo a cikin asar annabi Musa alayhi salam yace ya ubangiji ko kana yin barci sai Allah ta'ala ce ba na yin barci ya Musa ba na barci sai Allah ta'ala ce mai bari gwada maka ba na barci sai Allah ya ba shi iko ko ya umarce shi da ya rike kwai guda biyu a hannun shi wannan guda biyu da zai rike hannun shi tare da su akwai dutse ba a so kwai ya haɗu da dutse domin me zai biyo baya kwai zai fashi annabi musa alaihi salam Allah ce ya rike ya ci gaba da rikewa tafiya tana tafiya gajiya ta zo mishi sai fara gingaci in yi haka idan falka ana nan ana nan sai barci roki annabi Musa alayhi salam sai dutsen nan ya fadi da shi da kwan suka haɗe a ƙasa sai dutsen ne fashi sai sai kwai fashi sai Allah ta'ala ya ce wa annabi Musa alayhi salam wannan dutse da kwai kenan da kai barci suka samu matsala ina ni kuma da nake rike da duniya da lahira shi sa Allah ta'ala duk abin da yake gudanarwa yana gudanarwa ne shi kadai kayata da al'arshi da Allah ta'ala yake wa ya milu arshi rabbika fawqahum yawma idin samaniya mala'iku guda takwas ko sanin mala'iku takwas su suke dauke da al'arshin ubangiji sai ka yi mamaki cewa to kafin Allah ya halicci mala'ikun nan wa ke ɗauke da al'ashin domin Allah ya nawa shi ke ɗauke kayan shi. Annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam ya ce wasu habai wata rana Allah ya mun izini in ba ku labarin ɗaya daga cikin hamalatul arshi Allah ya bai wa annabi izini ya ba ma sahabbai labari su kuma su gaya mai tabi'ai har abin ya zo gare mu ɗaya daga cikin hamalatul arshi mala'iku da suke ɗauke da al'arshin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace ɗaya daga cikin su ma baina shahmati uzni wannan fatar ta kunne wannan inda mata suke sa dan kunne ke rago daga nan zuwa kafada shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace tafiya ce ta shekara 100 wannan mala'ika ɗaya ne daga cikin mala'iku guda takwas ko ko mala'iku san takwas da suke dauke da al'arshin ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan mala'ika kafada shi tana daidai al'arshin ubangiji kawawan shi suna kasan bakwai amma kusa abin da ya baka mamaki abin da suke cewa subhanaka rabbana ma a'zamak subhanaka rabbana ma a'zamak tasbihin da suke ma Allah kenan sarki ya tabbata gare ka ya Allah ma a'zamak ba wanda ya kai girma ya Allah kaga wannan malaiku annabi sallallahu alaihi wasallam yace da Allah ta'ala ya halicci al'arshi bayan ya yi al'arshi sai ya halice su sai ce ma mala'ikun nan su doki al'arshi suka zo suka kalli al'arshi domin huwa a zamin makhlukat al'arshi shine mafi girman halittar da Allah ya a halittun Allah ga baki ɗaya babu girma al'arshi wa'annan mala'ikun hamalatul arshi da Allah ta'ala ya halice su sai ke musu doki wani al'arshi suka zo suka kalle shi ai duk abin da ya fi ƙarfin ka ba sai ka gwada akwai abin da kana gani kasan baya suka kewaya suka kewaya suka ce Allah ba ma iya ka wannan sai Allah ta'ala ya ce ku ɗauke shi da izini na suna kama al'arshi suka yi bismillah sai suka ɗaga shi to waɗannan gaba kiɗin su ɗauke da al'arshin nan da suka sun ɗauka ne da izinin wa da izinin Allah ba ƙarfi su ba ba da su shi yasa dan adam in yabi Allah wallahi kai shi wa gasa bai kari kowa da komai kuma kai dan adam ana tafiya ne abin yana yi kusa ana tafiya ne abubuwa suna yi kusa shekaru suna raguwa girman jiki yana raguwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kakanmu annabi adam da Allah ta'ala ya halice shi tsawon shi suttu da zira'a zira'i sattin me zirayi daga nan zuwa ko tabbacin metin talatin ne tsawon annabi adam in masallacin da in ba gyara Allah bai samu da wuyan samu zuwa metin metin uku ba ci bane ɗaya daga cikin kashi goma talatin to annabi adam alaihi salam tsawon shi metin talatin ne situna zira haka ake tafiya shekaru suna raguwa suna raguwa suna raguwa kuma mutanen da shi kanshi annabi adam alaihi salam hadisi ingantacce ba kuma ta tun goma na farko mun karanta cewa Allah ta'ala ya ce sai kaddara mai zai shekara dubu a duniya to haka ake tafiya ana yi kasa ana yi kasa mu dai kam annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace amaru ummati ma bayna 60 wa 70 al shekarun al'umma ta tsakanin shekara 60 ne zuwa 70 yan kadan ne sun tsallake wannan yan kadan ne ko a anguwa yau in aka zo aka ce ana neman masu 120 nema ne sai an je nema masu 120 a kowace anguwa kuma dukkanin da kaje ba wata anguwa da za ka je a ce ma za ka samu ga 'yan 120 nan sun kai mutum 40 babu su a yau kasa 115 110 100 kaza sai ka jana 100 ba biyar wa duniya ana lissafa ya jima su kuma al'ummomi da suka gabace mu zamanin annabi nuhu da su annabi idris da sauransu sai ka mutu ya yi shekara 700 wani kaji na ta zumi ya rage mana ni da rayu ɗari bakwai ma an samu wata mata da ta samu annabi zamanin da take cewa a roƙa mata Allah yin ta suna yawan rasuwa daga ta a yaro shekara ɗari hudu sai rasu shekara ɗari hudu tun munan ko an rayu rasu ai ba ta yi gaugawa to Allah ta'ala dan ya nuna ma duniyar ta ƙare a hadisin gantacce a nabi sallallahu alaihi wasallam ce duniya yar kadanci kuma abin da ya rage a cikin kadanci ne ɗan kadanci dama asalin ta kadanci ko mafi yawancin ya kare dan kadan ne rage wannan al'umma abin da take rayuwa ke da to shine Allah ta'ala yace wa lam yakul lahu sharikun fil mulki Allah baya da abokin tarayya a mulkin sa bi ma'ana ba wanda yake taimaka ma Allah domin gudanarwa amma duk wani mai mulki da ka sani ko da shi shugabanci na ƙasa gabaki daya to za ka samu akwai domin inda ya karanta fannin da ya iya bangaren lafiya sai ya nemo wani bangaren wane ne sai ya nemo wani bangaren tsaro ya ba wani bangaren ilimi ya ba wani bangaren ruwa ya ba wani wannan gabaki daya Allah ta'ala shi yake gudanar da komai shi akwai waɗanda ya sa su suke yi amma suna yi ne wakiltar Allah ne suke amma ba aiki su bane aikin Allah ina ba dan fahimta walam yakul lahu sharikun fil mulki wa khalaqa kull shay Allah shi ya halicci komai fa qaddarahu taqdira Allah ya halicce shi ya tsara shi yadda ya kamata duk abin da Allah ta'ala ya shi ne ne shi yasa ko musiba ta same ka idan ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka ce Allahumma ajinni fi musibati wa akhlif li khairin minha ya Allah ka bani lada musiba ta ka bani abin da yafi wannan alheri idan kai wannan ka sani cewa abin da Allah ya jarbe ka shine ne sai Allah ta'ala ya ce wattakhadhu min dunihi alihatan kafirai sun riki wasu waɗanda ba Allah ba a matsayin abin bauta alhali kuma kanna ko abubuwan bautan nan nasu la yakhluquna shay'an ba sa halittar komai babu wani wanda yake halitta in ba Allah kai ba nan ba ba wai ba sa yi ba a ce sun yi kansu ma ba da sauki ba Allah ce wa hum yuqlaquna su ma yin su akai Allah yin su shi yasa Allah ta'ala ce ya ayyuhan nas duriba masalun fasaluna ya ku mutane an buga misali ku saurari misali na ku innal ladina tad'una min dunillah Allah ce lan yakhluqu zubaban wala yashtahuuna wala sai Allah ce wa in yaslubuhum zubabu shay'an sai ce la yastanfizuhu minhu da ku da kuke neman su agaza da su masu agaza sai Allah ke du'fa talibu wal maqlub ya ku mutane ga misali Allah ya buga waɗannan da kuke bota wanda ba Allah ba lan yakhluqu zubaba ba za su iya halittar su wannan kuda ba Allah ke kai koda sun tawo kuma da za a yi katari suna cin abinci kuda ya zo ɗauki wani abu nasu ba su isa su kwace to wanda bai halicci kanshi ba bai halicci guda ba bai isai ma kanshi kuma mutum nisa za a bauta mishi shi yasa Allah ta'ala yake inkari ga mutanen da basu yarda da samuwar Allah ba Allah ta'ala yake ku tambaye su am khuliqu min ghairi shay'in am hum khaliquna am khuliqu min ghairi shay'in banza ce ta yi su am hum khaliquna ko su suka halicci kansu ba su ba su halicci kansu ba sai Allah ta'ala yake wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a wannan gumakan basu isa basu amfa basu mallaka ma kansu cutarwa ba bi ma'ana in wani abu na cuta zai same su basu isa ture ba wala naf'ar basu isa su amfana da kansu komai ba sai da izinin Allah wala yamlikuna mautan basu mallaki mutuwa ba wala hayatan basu mallaki rayuwa ba wala nushura sannan kuma basu mallaki tashi daga cikin kabari ba malamai suka ce Allah ya zana abubuwan da shi yake yin su kawai ba wani yake yin su wannan abubuwan da Allah kaɗai ke halitta shi kaɗai ke shi ne mai amfanarwa shi ne mai cutarwa shi sa daga cikin sunan Allah annafi uddar mai amfanarwa mai iya cutarwa Allah shi kaɗai ke wata sannan in ya nufe ka da amfani wallahi duk duniya in kuwa ce ba zai yi ba sai yayi in kuma yace wani bala'i same ka duk duniya in kuwa ce baya yi wa sai yayi wannan ka'ida ce ta Allah sai Allah ya ce wala yamlikuna mautan ba su mallaki mutuwa mutuwa a hannun Allah take ba wanda ya san yaushe zai mutu kuma ba wanda ya san yaushe za a tada shi ga cikin kabari shi yasa Allah ta'ala yake bayani a cikin alqur'ani game da rayuwar nan da dan adam yake ganin ta wani abu Allah ta'ala yake nuna cewa rayuwa tana hannun Allah kuma ba mai mutuwa sai lokacin da Allah ta'ala ya kaddara in kuma lokacin yayi to magana ta dashi sai an tafi a gama duk abin da za a yi a kashe kudin da za a kashe a yi komi da komi daga ƙarshe sai dai a rinka ba wa dangi da 'yan uwa haƙuri amma lokaci ya riga yi ɗanar sai ya tafi Allah ta'ala yake bayyana mana akan mutuwa yake kul innal mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqiku ga ya musu cewa lalle mutuwan nan da kuke ma guduwa Allah ta'ala ya ce za ta riske ku kowa yana tsoron mutuwa kowa baya son mutuwa sai dai mai imani idan ya tsaya ya amfani da hankali ba zuciya ba to sai kaga ya so mutuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace man kari halika allah kari allah lika wa man ahabba lika allah ahabba allah lika duk wanda ya kyamaci haduwa da Allah sai Allah ya kyamaci su haɗu duk wanda ya fatan haduwa da Allah Allah ma yana fatan su haɗu sai ummu na Aisha ta ce ya Rasulullah kulluna yakrahu al-maut kowa daga cikin yana kyamar mutuwa me kake nufi da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi mumuni idan ya tuna abin da zai riska a wurin Allah sai rinka fatan haduwa da Allah Allah ma kuma yana fatan sa amma wanda ba mumuni ba mutumin banza ko wanda yake arni ne idan ya tuna bala'in da zai riska a can sai rinka kyamar haduwa da Allah Allah ma sai ya kyamar haduwar su kuma sai sun haɗu zai iske Allah amma haduwa da Allah ce ba za ta yi mai kyau amma mumuni yana son ya haɗu da Allah kuma Allah yana so su haɗu kuma haɗuwa da Allah za ta yi mishi kyau domin ɗan adam ba shi yake koma ba Allah ta'ala ce wa taqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron ranar da za a mai da ku zuwa ga Allah Allah ta'ala ya ware mala'ika da masu taimaka mishi wanda suke dukan kowa su raba shi daga wannan duniya zuwa wurin Allah Allah ya ce qul yatawaffakum malakul mauti allazi wukila bikum summa ila rabbikum turja'una ga ya musu mala'ikan mutuwan nan da aka wakilta ya ɗauki ya ɗauki rayukan ku shi mala'ika ne ɗaya amma domin Allah ta'ala ya nuna ma kudirar shi wannan ba ikon da Allah ya ba mala'ikan mutuwa ne to ina ga wanda ya halici mala'ikan mutuwa annabi suleiman alaihissalam ya tambayi mala'ikan mutuwa yake cewa da shi ya kake gane mutane ga baki ɗayansu ba wani wanda yake bace ma sai ce ai rayuka ga baki ɗaya Allah ya ajiye musu a gabana ina ganin su kamar dabino a cikin faifai akwai magana kuskure a cikin babu kuma kowa daga cikin da ya san yaushe aka haife shi tare da cewa ba a shawarce shi ba lokacin da za a za a haife shi sannan kowa daga cikin mu ya san a ina aka haife shi amma ba wanda ya san a ina zai mutu kuma ba wanda ya san yaushe zai mutu da wannan ya zama wajibi ga dukkanin mai hankali ya yi taka tsantsan domin mutuwa tana iya zuwa mutum a kowane lokaci sannan kuma in an je ba a dawowa an tafi kenan da haka mai hankali ko mai tunani ya kamata ya shiri domin da a ce ana gaya ma rana kaza za a tafi to da wannan sai a ce ɗadin yana da buƙatar ya jira sai an gaya mushi tukun ya zo ya tafi to shi ne Allah ta'ala cikin hikimarsa Allah ta'ala cikin hikimarsa sai ya ɓoye ɗan adam yaushe ne zai rasu inda za a bayyana wa ɗan adam yaushe ne zai rasu to da sai hankali ya tashi shi yasa yau za ka ga idan wani aka ce yana kamu da cutar da baya warkewa to sai ka ga yana ramewa yana ta ramewa ba abinci bane baya ci saboda menene yana jin cewa lokacin tafiya ya kusa ita kuma mutuwa ba ta da alaka da lafiya ko rashin lafiya galibin waɗanda suke mutuwa abin ne su zaka cewa ba rashin lafiya ta kashe su sai dai kawai ita an fi tsammanin ta ne wurin mutum biyu mara lafiya da dattijo amma kuma nawa ake zuwa a yi ma kaka ta aziyar jikan shi yaransu ana yi ko ba yi ana yi to shi ne Allah ta'ala yake mutuwan nan wani al'amari ne a hannun Allah wanda shi kadai yake sarrafa shi wala yamliku na mautan sai ce wala hayatan haka ita ma rayuwa abu ne wanda Allah ta'ala ya kaddara idan Allah ya ce wani zai shekara kaza sai yayi sannan duk saƙon da mutum zai wa Allah Allah baya yi ne shekaru Allah zai gane shi amma Allah yana iya ƙara ma bawa shekaru Allah ya tsagari za ka yi shekara arba'in akwai abin da za ka yi Allah ta'ala ya kai ka hamsin akwai abin da za ka yi Allah ya kai ka sattin akwai abin da za ka yi Allah ya kai ka saurin menene sadar da nishi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahabba an yusaba lahu fi rizqihi wa yin sa lahu fi asali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da rahima duk wanda yake so Allah ya yarwata mishi arzikin shi ya ƙara mishi kwanakin shi malamai suka ce zahirin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka hadisi ne bidon sun fassara shi da cewa Allah zai baka yan shekaru kaɗan amma kuma ka yi aikin da kana da shekara arba'in wani sai ya yi shekara sittin kafin ya je kiyama da irin wannan ladan naka ina ba za mu fahimta ala ayi halin da annabi ya Allah zai ƙara ma kwanaki amma ba inda Allah ta'ala ya ce zai rage ma kwanaki duk bannan da mutum zai yi Allah mai haƙuri ne inna rabbaka labil mirsad yana can madafin yana jira kowa wala yamliku da mautan wala hayatan wala nushura sadako ba wanda ya mallaki tashi da cikin kabanki duk wannan aikin Allah ne shi tashi a cikin kabanki mala'ikan mutuwa ya san ajali na mala'ikan da yake kula da mahaifa ya san ajalin ka amma kiyama har su mala'iku ba su yi shi da tashi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mala'ikan da Allah ya halice shi aiki shi shine kulawa da mahaifa lokacin da yaro ya cika wata hudu ya cika wata hudu cin sai zo yi sai ya busa wa shari'a baya busawa kai tsaye sai ya tambayi Allah ya Allah shekara nawa zai idan ya gai sai Allah idan Allah ta'ala gai sai ya rubuta shekara nawa zai an gai dan wuta ne ko dan aljanna an rubuta wani aiki zai yi me zai samu me zai same shi duk wannan sai an gama to sai busa mai kamar an ga an jawo idan aka yi wannan shi wannan mala'ikan ya san lokacin da wancan ta aiki ta aiki wani shekara arba'in zai daga yau aka fara lissafi shi ya san ajalinka ya san nawa sannan mala'ika da yake kula da mu mala'ika mutuwa shi ma ya san ajali amma kiyama ce ba wanda ya san ta sai Allah annushur ko ta towa bayan mutuwa wannan aikin Allah ne shi sa Allah ta'ala ce inna sa'ata atiyatun akanu fiha sai Allah ce bi tujza kullu nafsin bima tasah kiyama ta kusa na kusa in boye wa kaina ita in ji Allah shi sa mala'ika da ne tabbaya da sallallahu alaihi wasallam yace mata sa yau shi ne kiyama za ta tsaya sai yace man masul an habi alam min sa'i wanda ake tambaya bai tuni tambayar sani ba bi ma'ana ba wanda ya san wannan la yajliha li waqtiha illa hu ba wanda ya san shi kiyama za ta tsaya sai Allah ta'ala dan haka halitta da mallaka cutarwa ko amfanarwa ko mutuwa ko rayuwa ko tasowa daga sun kabari duka wannan aikin Allah ne ran da ko Allah ya ce a taso wallahi sai ku taso Allah ya ce sun ma iza sha'a an sha'a ran da Allah ya ga dama sai ya tayar da mutum daga cikin kabari Allah ya ce yau mai da uku fa tastajibuna bi hamdi ranar da Allah zai kira ku kuma kowa sai amsa wa kira Allah ranar nan ne da Adam zai taso daga cikin kabari Allah ta'ala ya ce ka annahum jaradun munashir mutane sun watsa kai kayan tsammanin fara ce ta hau dutsen ice aka zo aka yi ihu ko aka girgiza ice da zai biyo baya wannan yi can wannan yi can haka za a karo sai kowa su da cin kamar a lokacin ne za su ce man ba su rani ba zai waye ta da mu daga makwancin sai a ce da su haza ma wa'adar rahmanu wa sa'adar musulmi wannan shine abin da Allah mai rahama ya yi alkawari cewa za a taso manzanni suka ba mu labari ga gaskiya sun yi gaskiya masu karkariyar manzannin suna ganin kiyama za su yi gaskiya ne shi yasa idan aka zo suka tsaya gaban Allah su da kansu za su laukun na nasmaru auna fil ma kunna fi ashabi sai da mun ji da mun kasance in an ga mu muna ci da mun fahimci ne Allah yake so da ba zan mutu daga cikin wuta ba Allah ta'ala yake fa atarafu bi zambihim wa sulkan bi ashabi sai bismillah
وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما
وقال الذين كفروا كافرين سكي إن هذا ولا القرآن بقوي بني إلا إفك إلا إفك نفترى فاتي قرياتي النبي محمد يتجرى سبحان الله حقا سكفلا suka ce wa anahu alayhi qaumun akharun wasu mutane suka taimake shi akai Allah ta'ala yake faqad ja'u zulman lalle abinda suka yi sun yi zalunci da suka danganta wa annabi kanya wazuran Allah ce su suka yi ƙarya da suka ce wasu mutane ne suka taimaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kirkira alqur'ani alqur'ani magana Allah ce akwai wanda suka ce annabi ne ya kirkira wasu suka taimaka mishi wasu kuma suka ce wa qalu asatirul awwalin yaftatabaha ay istansafaha wa qalu suka ce asatirul awwalin tasuniyar mutanen farko ce iktatabaha annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema aka rubuta mishi fahiyya tumla alayhi ake karanta mishi ana koya mishi buku rakan wasila safiya da yamma har ya hada ce zuwa tarin mutane yake karanta mishi kula Allah ta'ala yake gaya musu anzalahu alladhi ya'lamu sirra fi samawati wal ard wanda ya saukar da alqur'ani nan shine wanda ya san sirrin sammai da kasai innahu kana ghafurur rahima Allah ta'ala ya kasance mai gafara ne ko mai jinkai abinda suka danganta wa annabi sallallahu alaihi wasallam al-ifku shine abinda ba a yi ba mutum ya jayi to sai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba Allah bane ya aiko shi kawai shi ne yace wannan magana Allah ce wa anahu alaihi qaumun akharu wasu mutane suka taimake shi akai suna nufin yahudawa dan Allah ya hudu ne zai taimaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce faqad ja'u zulman lalle sun zalunci domin mutum mai gaskiya mutum mai amana irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ce ya kirkiri ƙarya ya danganta wa Allah duk wanda ya mai wanda ya zalunce shi Hirakul da ya so yana tambayar Abu Sufyan domin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mai sarakuna wasiƙu na su zo su musulunta wannan bawa Allah da aka tura mai da ya karanta shi dama yana da labarin akwai annabin ƙarshen zamani da zai zo yayin sai da ya bari larabawa sun zo cin kasuwa a garinsu sai yake kuka wasu manyan mutane shi larabawa wanda suke da gata ko sun zo ku kira musu sai aka ya gaya mai aka ce ai an ga wasu fatake larabawa sun zo sai ya ce a kira su da aka kira sai ce waye babba cikin sai aka nuna abu su fiya sai ke zauna a gabana ya zauna sai ke sauran kuma su tsaya a bayan shi sai ke zan mushi tambayoyi in ya bani amsar da ba gaskiya ba kan ku yi magana amma ku bi da kan kina da kai su suna ganin shi shi baya ganin so kaga kai kima ta wannan masaraki ke daga cikin tambayoyin da ya mushi me yake umartar yace yana umartar mu da hotel Allah shi kadai bimana yana da tambaya game da annabi Muhammad ke me yake warta yana warta mu da bautar Allah shi kai yana umarta mu da sada zumunci yana umarta mu da taimakawa gaji yana umarta mu da taimakawa wanda aka zalunta sai mai tambaya ta gaba sai ce yana yin ƙarya kun taɓa samun shi da ƙarya sai abu su ya ce a wannan ba aikin shi ba sai tambaye shi yace yana warware alƙawarin ya dauka Abu Sufyan yace bayan ya musulun da ya bada rai yace nan ne na samu dama da zan soke shi shi ma kuma ba tare da mutunci da ya tabi ka duba fa yana arni ba a lokacin amma kuma yana kokarin kare mutunci shi sai ce a da lokacin da muke manka tare da shi baya warwarewa amma yanzu mun yi alƙawari da mu da shi ba mu sani ba ya cika ko ba zai cika ba ka ji ibarar da ya amfani da ita ba a da dai bayani amma yanzu ba sani ba kasa da mina iya canza yau ka tsaya kan baya wani mana sai tambaya cewa su wane ne mabiyaci sai yake talakawa ne duk manyan mutane sun gano abin bayani sun yi watsi shi talakawa ne kawai su yi shi ya ce karuwa suke ko raguwa su ya ce ai wannan addinin kamar tsaki shi dai sai ya kokarin ya kawo suka duk wanda ya shiga to ba magana ya zara shi yasa mu muke gaya ma yaran mu cewa kar wani saurare shi bayan ya kare sai ba shi amsa ce to yace ka bai cewa baya ƙarya a maganar da yake ba mutane ba zai ƙarya ba to tun da yake Allah ne ya aiko shi ba zai yi ba ya kima mutane ƙarya ya ma Allah ƙarya in har mutane suna da mutunci da ba zai musu karya ba to ba yadda za a kuma yi wa Allah ɗaya yace kuma na tambaye ka da me yake umarni wannan abubuwan da kake sada zumunci taimakawa gaje a taru a taimaki wanda yake an zalunce shi yace yace da su dukkanin annabawa wanda ake shi kenan sannan na tambaye ka su waye mabiyan shi kace talakawa su ne mafi mabiyan shi yace dama annabawa wannan su ne mabiyan su sannan na tambaye ka cewa raguwa suke ko karuwa suke sai kace duk wanda ya shiga baya fita yace haka shi ma imani in ya shiga zuciya baya ta da baya yace in wannan amsa da ka bani gaskiya ka faɗa tunda na ga mutanen ka sun shiru alama gaskiya ne yace kaga inda nake zaune nan yace wata rana sai ya mallaki wannan wurin ba can garin ba kuna ga kun kore shi ya taimaki madina yanzu ko ba garin ku ba nan ma inda nake karkashin mulki na wannan masarautar tawa wata rana sai ya zo ya mallake ta daga ƙarshe sai ya kira abu sufiyan kusa da shi ya rada mushi wata magana wannan magana ta ma abu sufiyan tasiri sauran ƙurishawa ba su so su ji menene ya gaya ma abu sufiyan ya ce ka ga wannan mutumin naku ya ce ya ce ga dama za ka samu zan so a ce ni ne mai wanke mishi tare ya yi sun shigo da rawa ba sana ke ke wani magana ga dama za ta samu zai so a ce shi ne zai dinka wanke mishi tare abu su fiye wannan magana shi samun tasiri to ya tara malamansu na kristoci a wancan lokacin da ya aka gama ba da wannan amsa sai ce to na sanar da shi da suka tafi sai ce wa mutane shi me za ku faɗa gami da wannan ya ce ni ba malami bane amma a iya abin da kuke karantawa ni wannan abin da shi yana da ɗan laurin kai da mu dai ya ce ina ganin in kun yarda mu yi imani mu bi shi sai Allah ta'ala ya ba mu ɗaukaka a duniya da kuma gobe kiyama sai suka yi a to wannan ya ma bar addini kenan ai wani sabon sarki tunda da ya bar addini a canza shi suka rika surutu haya haya haya sai ce jama'a saurara fadawa sai da sa aka rufe daga shi sai mu harban shi yake gaba wannan gara sai ce ku saurara da yake shirya ta Allah sai ce wannan magana dama na faɗa ne dai in jarrabe ku ga cewa kuna yanke da addini ku da gaske ne yace yanzu na gano kuna yanke da addini ku yace wannan addini muna akan shi ta kan shi za mu mutu akan ya rasa wannan kujerar tashi daga shi rasa akan addini muhallin shahidi shine cewa Allah ta'ala ce da suka ce alqur'ani na annabi kirkire shi Allah ce fakat ja'u zulma sun yi zalunci su danganta wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba sun shi da wa zuran sanaku su ne suka ƙarya da suka ce maganar alqur'ani maganar wani wa qalu suka ce asafirul awwali ta tsinne mutanen farko ce ittasabaha annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi aka rubuta mishi domin sun san shi baya rubutu ai istansakaha yanayi ne a yi mishi kofi na wannan kuma tunda bai iya karatu ba fahiyar tumla alaihi ake karanta mishi bukkuratar wasila safiya da yamma har ya hada ce sai tara mutane sai ce Allah ya mai wani ruwa domin da ya saka mutane shi ba a cikin addini sai Allah ya ce kul ga ya musu anzalahu alladhi ya'lamu sirra fi samawati wal ard Allah masalin sirri abin da yake cikin samai da kasai Allah shi ne saukar da shi Allah ta'ala ya san duk abin da yake cikin sararin samaniya wanda aka ɓoye aka yi a hiri ko a ɓoye Allah ya san abin da yake ƙasa duk sirri da za a yi asalin sirri ba shi ne mutum biyu to Allah ta'ala ya san abin da ma ya fi sirri abin da ke cikin zuciyar bawa ko duk wanda Allah ta'ala ya sani ranar da Allah ta'ala ya halicci annabi Adam ko kafin ma halicce shi sai ce min inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' ونحن نسبح بحمدك سيسكتي ونقدس لك قال سي الله يجي اني اعلم ما لا تعلم نسب له سنه kuma da Allah ta'ala ya halicci annabi Adam sai ya sanar da shi abin da mala'iku ba sani domin Allah ta'ala ya nuna ma ba abin da shi Allah bai sani wa allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati fa qala anbi'uhum bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم معلم شاهد cewa inni a'lamu ma la ta'lamu na nasa abin da ku sai kina akwai abubuwan da mala'iku ba sani ba wanda Allah ta'ala sani dama adam ba a magana Allah ya ce wa ma utitu min al-ilmi illa qalila to shine Allah ta'ala yake kul ya kul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fi samawati wal ardi innahu kana ghafurur rahim wata rana a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya nuna mutane ya san sirri Abbas ba amin annabi bane ai dan uwan mahaifin annabi ne sallallahu alaihi wasallam da za a zo yakin badar shi ne za a yaki annabi ba amma ko da musulunta sai suka ce duk wanda bai fita ba aka je yaki tare da shi domin sai yana goyon bayan muhammadu da su ne ake ba gugar da kuma in muka dawo za mu je mu kashe shi muhammadu ko mu dawo mu kashe duk wanda bai je ba daga ci aka zo ana rubuta takarda ta sunayen wanda za su je list wanda za su yi madar aka sa hada abbas abbas yana tsammanin ba zai dawo ba sai samuwa ta shi bayan kowa ya barci da daddare sai ya tashi cikin dare ya ɗauki zinariyar da yake da sai ya ƙarƙashin wani ce tona rami sai ya binne sai mai da ƙasa ya shi da ya dawo sai ta da masu shi ya ce mata na yi ajiya a wuri kaza da kaza da kaza zinariya ce boye sai ce gobe za ta yaƙi nan in an tafi in ban dawo ba ki je ki tono ku zo ku ci gaba da rayuwa da ke da yanki in kuma na dawo to ni zan tona kayan in tono kayan ku ci gaba da rayuwa shi aka zo yakin badar yakin da ya ba kowa mamaki Allah ta'ala ya ce yawman furqani yawman takal jama'a ranar raba gardama domin inda za gano raba gardama ne shine cewa mutum dubu da makamai na yaki mutum ɗari uku da makami irin na mai bulaguro ko a ba ƙauye in yi ko mutumin da yake zaune a ƙauye in ya taso zai zo gari ba za ka raba shi da sanda ba ko wuka haka ne kuma kamar to haka a da ake to sahabbai sun huta ne da makami irin na bulaguro amma wa'ancan sun huto da makami na yaƙi su dubu su kuma na ɗari uku da sha hudu kuma Allah ya ba wa'ancan nasara kansu ɗari uku da sha hudun nan sha hudu kawai suka su suka yi shahada ɗari uku nan suka lallasa dubu ɗaya suka kashe mutum saba'in sannan kuma suka kamo mutum saba'in daga cikin mutum saba'in da aka kamo har da abbas domin Allah ya nuna mata kul anzalahu allazi ya'lamu sirra fi samawati wal ard hadda abbas aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam sai kawo yace to yayi shawara da sahabban shi kowa sai ya bada kanshi wallahi domin Allah ya nuna mata cewa duk wanda ba musulmi ba yadda kake gani yana ba mu'amala kyakkyawa mu'amala ce ta wurin aiki amma wallahi ba son kai ke yar annabi sallallahu alaihi wasallam zainab akwai mijinta ana ce mai abul as abul as sirikin annabi ne yar annabi a gidan shi kafin aya ta sauka ta haranta aure tsakankanin namiji kafiri da musulma mace annabi sallallahu alaihi wasallam bai raba auren su abul as ya dauko makaman shi ya fito da shi da kowa za a je a yaƙi wa annabin Allah kuma sirikin shi sai ka je zuwa gida ta mana muna zaune ne a service daya mutumin yana da kirki yana yawan ta kira mu yanzu ga Noel ya so ga Kirsimeti ba zai iya kiran shi in ce mai muna ne ba kaka gaya shi wallahi duk kirkin shi duk abin da ya maka bai maka abin da Allah ya maka duk yanda yake son ka son Allah ya fi sannan Allah ya yi ka tukun ya haɗa ka da shi karka yadda ku rabu ku bata da Allah saboda wani kowa ta bikin na matsayin hanya ba a nemi ku bata da kowa ba amma in ya zama sai an bata ko dai a bata da Allah ko a bata da wani to ku bata da wani karka da ku bata da Allah Abul As da yake ba musulmi bane a lokacin aka zo da shi hikima ta ubangiji aka yi kare jini birgi ƙwarai sha suka fahimci abin da ba haka bane kuma kusa abin da biyo ba Allah ne ya saukar da mala'iku domin sahabbai sun ga mala'iku a aikace su ma kuma gurin shawar sun ga alamun mala'iku saboda akwai sahabi da yake ya ga wani mutum ya laɗi yace shi kuma ya zo daga bayan shi kafin ya zo wurin shi yace kafin ya daga takobin shi sai ga kan mutumin na ƙasa kuma ya duba dama da hagun ba kowa kawai sai ci gaba da ya ake bukata dama ba ya mutu ba yi su kiran magana ta kan mahallin shahid a nan inda ke so in zo a kan kuliya kula an zana mullazi ya alamu sirrin fi samawati wal ard shine cewa Abbas da aka kama cikin mutum 70 din nan yazo ne da aka kama har da Abbas kuma har da Abdul As Annabi sallallahu alaihi wasallam ce kowa sai ya farshe shi kowa ya kawo adadin kuɗi kaza sai a sake shi da shi ba bukatar mu muka shigo dan ba mu muka wuta yaki ba ku ka hudu domin Allah da kanshi ya faɗa cewa wata waduna Allah gaira za ta shaukaci kuna son wadda ba sai an kara ba abin sallallahu alaihi wasallam ba yakin ke so su ma sabon ba yakin bane amma Allah ta'ala ya nufaci dole sai an haɗu in ba haka akai ba mutane ba sa sanin kan min fi atin qalilatin galaba fi atin kathiratan bi idnillah wa Allah musabi amma dubu da haɗu da ɗari uku ta jure ma ai ba ƙarfin kokari dai ba ba ta ci nasara ba Abbas aka zo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Abbas kawo abin da za ka fashe yace ya Annabi Allah ai ka sani mai karin gashi ne a dama da ana maka ka ɗauki ɗaya daga cikin yara na kari ka kula da shi babu komo ba da ya komo sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mushi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce kudi na ƙasa ici da ka ta da wancan ka gaya mata naka ne ko kudin wani sai ce ashhadu an la ilaha illallah na ce da babu ɗan bauta da gaskiya sai Allah kuma shi da kai manzo yace wallahi sai da ne ta kewaye kewaye a wurin da na tabbatar ba wanda yake gani na kafin koyi a ɗakin nan sai na tabbatar kowa ya yi barci tukunna ta da ta ita ma na sanar da ita kuma daga nan kawai gari yana wayewa muka zo nan wallahi allah da ya gaya mara ajiya ta tabbaci ya yi kuka annabi ce allah ɗau abul as me za ka kawo ya ce ya maki allah ban da komi ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai ka fushi ka kama kowa aka dora mai kudi wannan ya kawo gashi wannan ya kawo waɗanda su kuma ba su da kuɗi sannan ba dangin da za su ba da kuɗin amma sun iya rubutu da karatu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara musu ƴaƴan sahabbai aka ce su koya musu in sun koya musu rubutu da karatu su kuma sun fashi kansu haka kai daga ce mai biyo baya tsakanin mace da miji sai Allah Zainab sai ta hudda sarƙan wuyanta sai ta bado ba ta turo ta ce ma annabi a sakan mini guji na ba ta sa da miji da yayi sai ta hudda sarƙan wuyanta na zinariya sai ta bado ta ce a kawo kun san asalin sarƙar na asali nawa ne wallahi asalin sarƙar Khadija annabi ya san sarƙar na a wuyan Khadija tana daura ta ta ado ranar da za ta yi ma Zainab aure sai ta sunce ta wuyanta sai ta daura ma Zainab Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin wannan sarka sai tausayi ya kama shi ya tuna da Khadija da take kwance a cikin kabarin sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ga mata ka tayi ko sarka zinariya domin a kwance ka Annabi ya ce sarka da mata mace amma abin da zamu yi da kai sharadi shine zan sake ka akan ka je ka maido zainab ka fanci kanka ita ta zo nan kai kuma ka tashi ya ce ya goji kenan shi ma dai bai a banza ba haka kuma ya faru ya cika alkawari ya sako ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wasu sahabbai suka tabe ta aka zo da ita ya koma ya ci gaba da zaman shi a makka tafiya tana tafiya yana ganin musulunci yana yin doki ɗaya ɗaya annabi yana madina tsakanin makka da madina bai kasa da riba da magaran ba kilomita ɗari hudu da wani abu amma bai akwai wanda ya hijira a kafa shi akwai wanda ya ajiyarki akwai wanda ya doki haka ake ta tafiya yau da gobe yau da gobe abu al'asa ya musulunta yana zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta ga ta inda gidan zainab take zainab dama musulma ce ran da ya musulunta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ga ce ga tun jarma ba bukatar sai an samu ne samu an daura wani aure samu domin a lokacin musulunci bai haramta aure tsakanin wanda ba musulmi da musu ba amma a yanzu haramun ne musulma ta auri wanda ba musulmi ba amma kai da ba musulmi ba kana iya auren mace wanda ba musulma ba kai musulmi akwai kai musulmi kana iya auren matar da ba musulma ba eh da sharadi guda daya ya zama to tana cikin ahalin kitabi sannan kuma ya zama to babu fitina ta addini gare ka ko ga yayanka domin ko a musulman annabi sallallahu alaihi wasallam yace alayka bi zati din ta dai ba ke da ka. idan ka san zaka aure ta diman ta kai coci da yayanka to haramun ne amma a yau abin da zai baka mamaki a kodan da ba su wannan hukunce hukuncen sai kaga a tun da tana so ba ita ta zaɓa ba. ai ba za ta dawo ta ita ta zaɓa ita take so shi ke ra'ayi yanzu da Allah ko likita kaje baka da lafiya kai kake zaɓa irin allurar da zai maka shi zai za duba komin zahinta in yace sai an bude cinka sai an bude kai in kafa ce ma yake yankewa za a yi za ka yarda a yanke saboda bai kasan cewa gangan jikin za a rasa gaba ki in ba a yanke ba a harkar lafiya ba a baka zaɓi sai a harkar addini a baka zaɓi kuskure duk wanda ka ji musulma ce yar uwa ka ce kuzin din ka ce waye na ta za ka auri wanda ba musulmi ba aka ce an gaice ka kakari kaka je wurin daura wani domin Allah ta yi wala ta auri alal ismi wal udwan to shi Allah ta'ala ce kul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi innahu kana ghafurur rahim ballan su ce wata hikima duk bannan da suka yi suka ce wa qala wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa anahu alayhi qawmun akharun sannan suka zo suka ce wa qalu asatirul awwalina kataba fa yadulla alayhi bukrata wa asila amma duk da haka sai Allah ya rufe ayoyin nan da kalma innahu kana ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin gani ma da duk bannan da suka yi in dai suka tuba suka musulunta Allah zai yafe musu wurin shiga su to wannan fa kafiri ne Allah ce in ya tuba zai karbe shi ina kai musulmi da bisa wa tuba wa kuma in mala'ika ya zo garin tuwa ka harbe shi ka ce ka tuba a la bushra yawm izini wuce ne me zai hana mutum musulmi mai tuba idan kuma rana sun to daga yamma shi ma mutum ce ya tuba shi ma Allah ta'ala ba zai karba ba muhallu shahid Allah ta'ala yana nuna maka duk yawan laifin mai laifi kuma duk shekarun da ya doka duk munin laifi in ya tuba Allah ta'ala zai karba shi yasa Allah ya kira da babban murya yace ku ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafur rahim ya ku bayina waɗanda kuka yi abin da ya fi ƙarfin ku kuka shafin ƙarfin ciwo Allah ya ce kada ku yanke kauna daga hannun ubangiji wallahi mala akwai mutanen da suka tado jama'ar da aka fasa wa annabi kai aka karya mai haƙuri amma da suka musulunta Allah sai dai kalle su me zai hana ka musulunta me zai hana mutum ya musulunta me zai hana musulmi ya tuwa da ya kasance mai laifi ne alai kamata mu zabe mu amsa in tarboyi a wannan fara dai Allah ta raba wadada a wannan kuskure Allah ta sarki ya yi daga cin yanayi
السلام عليكم ورحمة الله Wannan tambaya na farkon ke ta wani Allah ya rana wani lafiya. Mai nisan kwanan wani tambayar nan shi ne wa Allah ya jarabce shi da istimi na shi ko? Malam, ko da na ce yin sai na ji ina fasa mana ina neman ina ina so in daina ni ya ɗauke ka wajen ni.
wannan yake cewa Allah ya jarabe shi da istillahi mai istillahi shine mutum yayi wasa da gaban shi domin ya biya ma kan shi kare shine istillahi wanda kuma na haramun ya musulunci yace ko da ya so ya daina sai ga ya kasa ya zai ya daina na farko malamai suka ce abinda zai ke taimaka ma mutum irin wannan shine cewa duk halin da ka san in ka shiga ne kake kai kokarin ka kauce wannan hali sannan ka yawaita addu'a ka yawaita addu'a kan Allah ta'ala ya kare ka sannan kuma ka yawaita azumi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace taron matasa duk wanda yake da ikon yin aure wanda baya iya yin azumi in Allah ya za ka dina ka yawaita addu'a Allah ta'ala zai karba Allah ta'ala ya shirya mu da mu gaba ki ya
Assalamu alaikum wannan mutum ya yi tambaya wannan kuma ta biyu ke ta wannan shago ne nake tsariya na mai gida na to sai nake ba ma mutane sadaka da bashi kai har har nake yafe ma mutane bashi to amma mai gidan nawa mai gidan nawa ko ko sadaka ma sadaka ma bai yi ba zai ba da bashi ni kuma ni kuma nike nike yi bai sani ba sai ta shilla shilla dan nawa ne ko za mu yi kuma bai sa ko kuma mai gidan yake ko kuma na mai gida shi ne saboda shagon na shi ne ni kuma ban da kuma saboda fatan zai yi wani kuma ya yi sai ya kuma da zai yi
wannan ita ce wai yana tsayin shago wani ne sai zaman to kuma yana sadaka cikin shago mai gidan nashi har ma yana yafi ma wasu bashi alhali mai gidan nashi ko sadaka ya bayan barantara ya yafi ma wani bashi yanzu to shi da yake yin sadaka ladan nashi ne ko na mai gidan shi ne abu na farko guda da ɗaya da kai daidai ne ɗaya kuma kuskure kana iya yin sadaka da dukiyar mai gidanka wadda ba za ta shafi jarin mai gidan ba da niyyar Allah ba shi da kuma zai bashi domin dukiyar shi ce kai amma ya fi ma wani bashi wannan ba take ka bane sadakar da bata wuce mutum ya zo yana tsaye ba yana ba naira hamsin naira ɗari ka bada ko na makamta ka wannan ba laifi bane ina ba za mu yi yadda za ka ido ka abinci ka ci in ba kuma da shekarar jin ka karanta an ma barakun ba fati yahu au sahihu mun yi bayani akan cewa shagon mai gidanka abin da yake na ci ne wanda ba ka huta da shi ka kai gida ko kuma ba za ka sai da wannan ba laifi bane to haka karamar sadaka da za ka yi domin ita sadaka tana sanya albarka ne a cikin dukiyar dukiyar da kake tsarewa ta mai gidan naka wannan sadaka za ta sanya ya zama to ne za a samu albarka ce amma ya fi ma wani bashi ba aikin gaba ne domin kai da kanka ka tabbatar shakon ba kayan gaba sannan kuma da kai sadakar nan ladan naka ne ko nashi ne na ku biyu ne ladan na ku biyu kai za ka samu ladan bada shi zai samu ladan an ɗauka duke shi ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace eh bayani akan al-khadirul amin mai kula da dukiyar mai gidan shi ne amana dukiyar nan in mai gidan yace a ba wani yanzu misali Allah ma ya fi da dubu ɗaya zai ba da sadaka sai mai ƙohun sai na ba malam Muhammad Ladan sai ya kama da Jason sai ya kama wani malam yana da ladan dubu ɗaya ni ina da ladan dubu ɗaya malam Ladan yana da ladan dubu ɗaya shi yana da haka ne sai ina ba za mu fahimta don haka asalin kuɗi na shi ne eto tun da kai sadaka da kuɗin shi yana da ladan kai kuma da ka ɗauka kaza da kana da ladan amma tun da sadaka ce ba da izinin shi ba dole ka yi takasan don kada ka rinka hujja abin da zai zama to zai taba wannan jari Allah ba wanda ta da zama ya ce tambayar kuma shi ne ke mara nemi na yi ina bulaguro sai na yi aiki da wani hadisi na yin sallah a kan abun hawa ya ce tare da yin haka nuni na tare da yin nuni da koyi da su jara wai ya ce ai mai boka ne bai tsaya ba ya yi sallah a kuma da aka yi mai mazan sallah shi a cikin mutane a cikin mota ne yana cikin tafiya sai zaman to direba bai tsaya ba sai yi sallah a zaune a cikin mota ya aiki da wani hadisi sallah shi ta yi ta yi a sallah babu abin da yake da mahimmanci irin lokaci direba ya ke tsaya kaga rana za ta mutu ko da baka da taimawa yi sallar ka a zaune a nan ka yi kabara harama haka ka karanta fatiha da alhamdu ka yi haka a matsayin rukuni subhana rabbiyal ka dago sami Allahu liman hamida sujjada ka sai ta dan duka sama da rukuin ka da kai ka kare sallar ka asabe kuma tayi kar ku kusura lokaci mu tace a ba a tsaya bane shi yasa ba wannan ba. ko kuma kuna bulaguro kun samu kun yi azab sai la asar ya zamanto ana wurin da in an tsaya akwai matsala kuma ga rana za ta yi ja kar ka bari la asar illar da wuce ko da azar kake a cikin mota sallar ka ina fatan kai inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta tambaya ta kashi tambaya ta karfi ita ce malam bayan salama ya ce malam mutum ne ya tashi da ba ya makara a wajen tsawo da ya tashi lokaci ya wuce ya ce shi yana da damar da zai ke cin abinci na tsawo.
wai mutum ne ya tashi lokacin sauri ya wuce kuma bai ci abinci ba yana da dama da zai bai da dama in ya ci abinci a wannan lokacin ganganci da kuma garaje a abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake ci abinci a ramadan ba tare da uzuri ba a gobe kiyama a hinin kiyama za a kawo wani abu mai kama da lauje a sanya a bakin shi bangaren hagu idan aka ja sai bakin shi ya buɗe ya komo dama kafin a zo nan nan in ya ya warki a sake haka za a rinka yi kafin a yi sashi laifi ne babban mutum ya zauna wani ma kawai sai ka ji Najeriya cewa dubi in isa gare shi shi yasa ba zai wannan ba alhali su masu ulsan kansu lafiya suke samu in likita ne yake aje aje domin shi ba zai ce ba ya gyara ma duniya kai ba ta lahiyar shi ba zai yi wannan ba amma ko kuma ka jarraba kaga baka iyawa aje la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha amma haka nan kawai mutum ya ya rinka yin wasa da azumi wanda wani yana cikin kabari yana bukatar a ce ya samu rana ɗaya da zai yi azumi bai samu wannan damar ba kuma wannan damar da kake da a yanzu wallahi sai an zo wata ramadan ɗin da ta kuce ma kai ma kana cikin kabari ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار marasa lafiya a cikin yana ba su lafiya a wani su zama shi Allah ka yafe musu da su mun kawo samu shi imani ya Allah ka bari mu tara mu ka yafe da zuban tara mu da aljanna ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da dawara da albarka a wannan kasa ta mu kashi su bi wa shiya ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف بنا اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب